أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالهدي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya mana muwafaka abin da za mu karanta Allah mana muwafaka da abin da za mu saurara mun kwana a cikin kitabun tahajjud littafin da ke bayani akan hukuncin ko hadisan tahajjudi a cikin babin babu kiyamin nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bil layl babin da ke magana akan tashin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da yake da daddare ko kuma babun kiyamul layli na annabi sallallahu alaihi wasallam to ciki ake an tuna imam bukhari ya buɗe babin da kawo ayoyi na ya ayyuhul muzammil to wannan ayoyi da fasarar su saboda suna da yawa ya ɗauki lokaci har lokaci ya yi saboda haka za mu ci gaba a ɗora kan wannan babin
قال أبو عبد الله قال ابن عباس رضي الله عنهما نشأ قام بالهبشية وداء قال موالعة القرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه ليوالئه ليوافقه
قال أبو عبد الله إمام البخاري أبو عبد الله لا نمشي الإمام البخاري يجي قال أبو عبد الله معنا شيء يأتي كما يأتي قلت نجي shine abin da imamu alƙari iyalai kan ce ƙari alƙari abul fadli ba ne alƙari abul fadli ba ne shi alƙari ya tsalle haka ma ƙala abu abdullah abu abdullah ya ce shine al'imamul bukhari muhammadu ibn isma'il ya ce قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نشأ قام بالحبشية وطاعا قال مواطعة القرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه ليواقفوا ليوافقوا wannan ayoyi da muka karanto shine Imam Bukhari sai yayyo kuma ya kawo riwaya akan fasarorin wasu kalmomi da ke cikin wannan ayoyi da muka karanta sai ce qala Abu Abdullah Imam Bukhari ce qala Ibn Abbas Abdullah ibn Abbas ya ce kaga wannan tariki ne bai faɗi isnadin shi ba ta kan har ya zuwa ka abdullahi bin abbas bai faɗi ba ya ce haddasa fulani an fulani ko akbar na fulani duka babu sai ne ce ƙala bin abbas abdullahi bin abbas ya ce radiyallahu ta'ala an huma da Allah tabbata gare su na sha'a ƙama bil habashiya to wannan ta'aliki ka mu wuce menene huskar shi domin duk inda muka cimma ta'aliqatu na Imam Bukhari sai an san fuskarsu ma'ana fuskarsu ya kawo su ba islami to yaya fuskarsu za a fuskantar da su aka ce to dai fuska uku ce imamu bukhari in ka ga ya ci aliki ɗayan abubuwa guda uku ne in ma dai can inda aka wuce baya ya kawo isnadin wannan riwaya tiriyan-tiriyan don haka yanzu bai da bukatar kawo ta sai ya kawo ta mu'allaka sai yanke isnadin kawai ko kuma na biyu nan gaba zai kawo a wani wuri don haka yanzu sai bukatu ga barin ya wadatu ga barin watan kawo isnadin sai ya kawo shi mu'allaka ya kawo bayan mu'allaka ko kuma a dubba ɗaya daga cikin biyun nan amma akwai wani littafi mutabari ya kawo kuma ce imam muslim ya kawo sanadinta ko kuma abubakar ibn abi sheba musannaf ya kawo ko dabarani ko dai wani littafi mutabari daga cikin littafin hadisi sun kawo wannan isnadin kuma lafiya da rai in aka bi shi a can din za a ga yana akan sharadin bukhari yana kan sharadin bukhari to dalilai uku din nan su kadai ne ke sa imam bukhari ya taliki kuma su ne huskokin da in an samu taliki imam bukhari ta can ake juyar da su to saboda haka wannan abdubnu humaydin ya roci wannan ya kawo isnadin wannan ta'aliki da imam bukhari ya kawo na fasarar abdullahi ibn abbas wannan fasarar abdullahi ibn abbas ne abinda abdullahi ibn abbas yace asali akan fa magana inna nashi'atul layli inna nashi'atul layli hiya hiya ashadd wad'a wa aqwa qila to kan wannan nashi'atul shine imamu al-bukhari ya kawo takan abdullahi bin abbas yace abdullahi bin abbas yace na sha'a qama ya tashi qama shine ma'anar na sha'a bil habashiyya amma kuma da yare na mutanen habasha da yare na mutanen habasha wannan malamai suna da sabani akan kaga wannan alqur'ani wannan alqur'ani amma kuma gashi wata kalma ta zo kuma an ce da yaren wata luga to na sai akwai sabani wasu suna ganin cewa lallai a cikin qur'ani akwai abin da yake na wani yare ne amma ya zo cikin larabci ya zo cikin alqur'ani wani yare ne kamar a ce farisiya habashiya da sauransu duka duka waɗannan akan samu amma wasu sun ce kwata-kwata tunda Allah tabaraka wa ta'ala ce bi lisanin arabiyyin mubinin ba wani ba wani yare da za a samu cikin Qur'ani sai larabcin kawai eh kuma a wani wuri Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa da mun saukar da wannan alqur'ani da wata luga ba larabci ba ko akwai wani abu ba larabci ba abinda mutanen maka za su ce arabiyun wa ajami shi annabi ba larabe amma kuma yaren da ya zo da shi ba ajami alkurani ce abinda za su ce ke duka hujjoji ne na wasu malamai akan su ba su yadda da a cikin alkurani akwai wani abin da ba larabci ba daga cikin su alimamu shafi'i rabiyallahu anhu ya tsananta kwarai akan a ce cikin alkur'ani akwai wani yare ba larabci ba da wasu malamai da yawa da suka tafi tare da shi akan cewa babu to wasu kuma sun sun ce akwai shi imam suyuni ya kawo wannan matsala ya yi kuma tahlilinta sosai sosai kuma tare da maganganun malamai risala ya yi akan wannan al-muhaddam فيما وقع في القرآن من المحرم مهذب shine sun littafin cikin kalmomin da suka zo cikin alkur'ani waɗanda ba larabci ba kuma ga su irin su sijjin sijjin irin su gislin irin su jahannam irin su firdaus irin su irin su suna da yawa cikin alkur'ani wani yare ne daban in ji wasu malamai wasu kuma suka ce a'a ko da an same su a wani yare kuma an same su a larabci kawai tawafuki ne na luga wancan yaren na amfani da wannan kalmar kaza larabci ma na amfani da kaza don haka yanzu nan kalmar larabci ce kawai kalmar larabci ce ba wani yare ba ne ya shigo cikin larabci a tawafuki kawai aka yi ƙabila kaza yare kaza suna amfani da kalma kaza larabci ma na amfani da kalma kaza za ka muka ce babu wani abu cikin alkur'ani wanda ba arabiya ba babu shi saboda ga hujjoji daga alkur'ani wasu kuma suka tabbatar akwai shi watan saboda hulɗa da larabawa da wasu mutane can can can da kafin sauka alkur'ani fa kafin sauka alkur'ani ya zama na cewa suna hulɗa da wasu ƙabilu da wani yare wanda ba larabci ba yau da gobe yau da gobe sai ya sa suka kalmomin wancan yaren ya shigo cikin larabci kuma ya zama kamar larabci ba to alƙur'ani tun da laraba sun saba da wannan ya ma zama larabci shikenan sai alkur'ani ya sauka da waɗannan lugogin amma dai wasu na ganin cewa kawai tawafuki ne na tawarut aka samu na lugogi kawai amma waɗannan abubuwan ba za a kira su ba a larabci ba ko kuma za a kira su ta luga ba ce daban ta shigo cikin larabci to wannan in an ɗauka kaga abdullahi ibn abbas har wasu suka ce to yanzu abdullahi ibn abbas yanzu bai san waɗannan kalmomi irin su nashi atallaili nashi'a cewa ba larabci ne ko kuwa aka ce ito ko suka ce to ai ihada zai iya yiwa zan larabci ne amma abdullahi na basu bai san larabci ba ne zai iya yiwa zai iya yiwa larabci ne amma abdullahi na basu bai san larabci ba ne saboda larabci faɗi gare shi faɗi gare shi kamar yanzu ko kana son gano faɗi larabci kwatanta da hausa kawai in ka kwatanta da hausa akwai kalmar da hausa ce amma kai ba haushe sai an fassara ma ita ko korar da ka ji ta ran nan ka taɓa jinta kuma hausa ce amma ɓangaren ku ba kusan wannan ba akwai lahajoji da yawa cikin hausa mutanen kano lahajarsu daban mutanen katsina lahajarsu daban mutanen sokoto lahajarsu daban mutanen gashi nan dai ko ina ko ina to shi ma larabci ya fi haka da nisa ya fi haka da nisa don haka zai iya yiwuwa nashi a larabci ce ba abdullahi na basu mai santa ba suka ce ai ba mai iya ihada da lura sai annabi kuma mun gani ya yi cin cikin ashifa ko duk ba larabe manzan Allah ya sai da zai magana shi da larabci kuma in ya tashi magana da mutanen yaman larabawan yaman annabi sallallahu alaihi wasallam yadda suke magana haka yake yi sai mutanen madina sun tambaya rasulullah da kace kaza me kake nufi aliyadul mundi khairun min aliyadil mundat mundat su mu'dat mu'di sai ce mundi su mutanen yaman to inda su sallallahu ya tashi magana da su yadda suke magana haka zai sai nan nan kusa da shi sun ce ya rasulullah me kake nufi da wannan larabcin ya ce ai mutane yaman kun je da suke cewa to annabi ɗaya yake da ihada don haka zai iya yi wa abdullahi abbasin nashi a larabci ne a babban shi ba don ga asidina abubakar ana tambaye shi kalmomi na larabci kuma a cikin alkur'ani ya ce bai sani ba ya ce bai sani ba ya ce kuna son in fassar alkur'ani da jahilci ba da ilimi ba in faɗa ma Allah abin da bai ce ba to don haka kuma akwai wani lokaci da aka biɗi watan kalmar yahura aka yi ta neman kalmar yahura wazanna allan yahura ko to wannan yahura din sahabbai suka tafi da mai ma'anar yahura yahura ko duk laraba ne ta kace to bai bari dai a yi ƙauye a gano ma'anar yahura sai aka tafi aka ɗibi mutane a tahi kowa kuku ta hinan kuku ta hinan kuku ta hinan to wasu sun tafi za su shiga cikin wani gari daidai bakin gari su suka ga yaro na wasa da kanari ya ɗaure kafa shi da zare sai kanari ya yi fir zai tashi sai na waka na ɗara ɗairi wazan na allan ya hura ɗara ɗairi sai da cikin suka ce yanzu kalmar nan da ta zaro da mu daga madina ga ɗan yaro na wasa da ita kuma duk larabawa ne to ta yaran suka gano ma'anar yahura ai ma'ana yarji'a tsuntsuna ko da ya tashi wai zato yake bai dawo bai san daure yake ba za ƙara ɗari wa zanna allan yahura to kaga yahura larabci ne amma kuma wasu sun san kalmar wasu ba san shi ba to haka aka ce nashi a tallaili zai yi wazan larabci ne amma kuma abdullahi ibn abbas bai san shi ba a larabcin ba kuma kasawa ba ce to wasu kuma suka ce a akwai dai kalmomi waɗanda ba larabci ba cikin alkur'ani kamar yadda nace imamu suyudi littafi yayi al-muhazzab fi ma waqa'a fi al-qur'an min al-muharram ibn abbas yace na sha'a abinda amma anan na sha'a kama ya tasa ya tashi bil habashiyya da lugar mutanen habasha mutanen ethiopia suke cewa na sha'a kama bil habashiyya وطاء قال مواطأة مواطأة مواطأة مواطأة القرآن يجي أبن أو وطاء يجي أشد وطأ أشد وطأ كراتون جاء to wannan wata'an din to shine yace wita'an qala abdullah ibn abbas yace muwaqa'atul qur'ani dacewa dacewa da alqur'ani hasan ji an fassara malaman tafsiri sun ce ashaddu wata'an wannan wakutan na dare in mun dauke su duk awoyin dare da baki ɗaya kamar fassara farko ta duk awoyin dare da baki ɗaya kamar fassara Allah ba su ko ko a wasu awoyi ne ke bantattu a cikin daren wanda Ibn Jauzi a cikin Zadul Masir fi ilmi tafsir ya kawo yace tsakanin magriba da isha'i ko kuwa a bayan isha'i ko kuwa farko farkon dare rana na faduwa ko kuwa a sulusun dare na ƙarshe duka da wasu mazmunu guda biyar ne to abinda ake nufi da dai na shi a tallaili waɗannan auyin na dare ko wakutan dare a shaddu muwafaqatan su ne mafi tsananin dacewa da alkur'ani ma'ana dacewa da karatun ƙur'ani ba lokacin da ya fi dacewa da ka karanta ƙur'ani kamar cikin dare saboda muwaƙa'ar da ke ciki lafazin kana karantawa take ka karanta bakinka ya karanta kunnen ka ya jimi ka karanta ka karanta daidai ka karanta da kuskure ka gyara za ka ji wannan harafin ka ba shi haƙƙin shi wannan wasalin ka aje shi inda yake saboda ba hayaniya ba surutu ashaddu waƙan kenan zai lafazinka zai yi muwafaƙa da saurarenka to da zarar an samu muwafaƙa da saurare kuma sai a samu muwafaƙa da ƙwaƙwalwa ita kuma ƙwaƙwalwa ta san me kunne ya ji mata in an samu muwafaƙa da ƙwaƙwalwa sannan sai a samu muwafaƙa da zuciya ita za ta yi tadabburin me ka karanta amma lokacin da ake hayaniya da surutu lafazin da ka karanta kunnen kama na iya yi maka kuskuren ka ji mi ka karanta in kunnen ka yi maka kuskuren mi ka karanta za a samu kuskuren saƙo zuwa ƙwaƙwalwa sannan za a samu kuskuren tadabburi ga zuciya zuciya ta yi tadabburin mi aka karanta mi kunne ya ji mata wani saƙo ya kai ma ƙwaƙwalwa sannan ita ƙwaƙwalwa wani saƙo da zuciya ita kuma ta yi aiki akan abin da ta ji din to amma duka lokacin dare shi ke da muwaɓa shi ne ashaddu waɓa a yi muwafaƙatar lisan ihi wa basarihi wa ƙalbihi dace wadda ke cikin watan ji na mai karatu wa basarihi da ganinsa da kuma basirarsa wa ƙalbihi da kuma zuciyarsa to sai ya kawo shahidi wannan fasara ta cewa muwafaqatan li sam'i ko to sai ya kawo mata ai akwai irin ta sai ce li wa'iu in an koma cikin qur'ani ai wannan kalba akwai ta ashaddu waqa'an din to sai ya fassara ta da muwafaqa waqa'an din muwafaqa to wannan fassara me shahidin ta sai ya kawo mata ai cikin alqur'ani akwai irin ta wacce tabbata da muwafaqan ce shine yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwa'i'u 'iddata ma harrama Allah liwa'iku ai liwafiku dan su daidai su daidai har mu fa kake to حدثنا حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدر من الشهر حتى نظن ان لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يمطر منه شيئا وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن هميد
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنسا رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه شيئا ويصوم حتى نظن هو نعم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته وانا حديث عبد العزيز بن عبد الله هذا صدم قال حدثني محمد بن جعفر يجي محمد بن جعفر هذا صدم وانا حميد يا كربو دغ حميد الطويل أمم. shi kuma Humaydi annahu sami'a Anas dama almajirin Anas ibn Malik yace ya ji Anas ibn Malik radiyallahu anhu yana cewa kana Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yufdiru min ash-shahr annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana barin azumi min ash-shahr ma'ana ya ci daga wata ta nazunna sai mu sai ya ce mana nazunnu nazunna mhm, don hatta ce hatta na zunna irin hatta ya riji'a ilaina Musa hatta na zunna har sai mun yi zaton Allah ya suma min shara wannan watan dai Allah ba zai azumi ko guda ba ba zai azumci komai ba daga cikin shi har sai mun zaci haka in muka ga kullum mu ya gari sai mu ga manzo Allah bai azumi kullum sai mu ga manzo Allah bai azumi ba sai mu sai mu zaton ma Allah ya suma minhu shay'an ba zai azumci shay'an komai ba minhu daga watan nan wai sumu wani lokaci kuma in ya rika azumi ba ajewa ya rika azumi ba ajewa hatta na zunna Allah ya fitira min shay'a sai mun dauka sai ya azumci azumi watan gaba ɗaya ba zai sha ko rana guda ba har sai mun zuci haka wa kana la tasha'u an tarahu min al-layli musalliyan illa ra'aita kuma da yawa don a gano annabi sallallahu ta'ala sallam ahwal din shi suna da bambanci akwai lokacin da ba ka taɓa tunanin ka samu annabi sallallahu alaihi yana sallah a wannan lokacin illa ra'aytu face ka same shi kuma yana sallah sai kuma ga yana sallah kuma akwai lokacin da ba ka zaton yana bacci ai irin wanga lokacin don na taɓa samun shi ko na same shi jiya ko na same shi shekarun jiya ko sati da ya wuce na same shi yana sallah don haka yanzu ma zan same shi yana sallah illa na'iman sai ka same shi kuma yana bacci shine wala na'iman illa ra'aitahu na'iman eh kamar yadda yace can illa ra'aita wala kan wa kana la tashau an tarahu min al-layli musalliyan illa ra'aitahu musalliyan shine ma'ana wala na'iman wala tashau an tarahu na'iman illa ra'aitahu na'iman lokacin da baka zaton ka same shi yana sallah sai ka same shi yana sallah lokacin da ba ka zaton ka same shi yana bacci kuma sai ka same shi yana bacci sallallahu ta'ala alaihi wasallam don haka ahwal din shi watan suna sassabawa da daddare eh sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kuma baccin shi bai da famanan lokaci na bacci bai da famanan lokaci na kiyamul layl haka ko da yaushe yana don haka wasu yi maganganu to yanzu ana ganin zancen ummi na Aisha da aka tambaye ta cewa kana idza sami as-sariqa yaushe ne annabi sallallahu alaihi wasallam tashi sai ta ce idza sami as-sariqa aka ji ba mu'arada a cikin wannan qultu sai badruddin al-aini ya ce Aisha radiyallahu ta'ala anha akhbarat bi hasabi ma atla'at alayhi yace ummi na Aisha tana ba da labari akan gurgudun abin da ta yi tsinkaya ne ba ta hada da halayen annabi sallallahu alaihi wasallam baki daya ba don haka watakila a lokacin da in yana ɗakinta yake wannan da za su mi asarika mata annabi su za su tara ne to wata kankahin a zagayo matara sai kwana takwas ko to don haka watakila ba yadda halin da yake a ɗakinta ba shi ne halin shi a sauran ɗakuna ba don haka har yanzu ita yanzu ilimin da yake ɗance ta ilimin da ta sani shi ne ta yi bayani dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka kenan babu karo tsakanin wancan da wannan tabahu sulaimanu abu khalid al-ahmar an humayd tabahu sulaimanu sulaimanu ya zantar da mu ya yayi mutaba a dake so yace yayi mutaba a wannan riwaya wa abu khalid al-ahmar abu khalid al-ahmar dukkan su sun yi mutaba'a da dawa daga humayd al-tawil ma'ana su ma sun rawaito daga Humayd ibn Tawil kamar yadda Muhammad ibn Ja'far ya rawaita daga Muhammad ibn daga Humayd al-Tawil kaga Muhammad ibn Ja'far ya karba daga humayd to aka ce to akwai wannan riwaya tana da mutaba mutaba abinda muta mara baya yadda muhammad ibn ja'far ya karbo daga humayd haka ma sulaiman ya karbo shi ma daga humayd abu khalid al-ahmar shi ma ya karbo daga humayd to in an lura kamar da aka saba yanzu cewa ta ba abu ta bai faɗi isnadi ba kaga wata riwaya ce ya faɗi amma bai faɗi isnadi ta ba kaga riwayar Sulaiman ya ambace ta amma babu isnadin ta riwayar Abu Khalid al-Ahmar ya ambace ta amma babu riwayar ta to don haka malamai sun bi to ina ne aka samu wannan mutaba'a wannan mutaba'a ina ne watan aka aka aka same ta ina ne isnadin ta yake ina ne isnadin ta yake to da haka suka ce isnadin wannan wannan mutaba'a imam bukhari ya rawace ta a kitabu siyam kitabu siyam in mun je kitabu siyam za a ga wannan mutaba'a ta khalid imam bukhari ya rawace ta haka ma riwayar Sulaiman Imam Bukhari ya rece ta a kitabu siyam ba ma yuzkaru min saumin nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga kenan maganan nan ta fuskokin mu ta'aliki kaga ta kare tuwa Imam Bukhari in ka je ta'aliki to zai zai ambaci isnadin nan gaba a wani wuri za ka yanzu wadatu gabari ko ko a can baya kafin yanzu ya ambata don haka sai ya wadatu da bari kaga nan gaba ne ashe Imam Bukhari zai kawo riwayar Sulaiman ta kan Humayd bin Tawil da riwayar Abu Khalid al-Ahmar ta kan Humayd bin Tawil to
babu an shaytani ala qafiyatir rasi idza lam yusalli bil layl babu an shaytani ala qafiyatir rasi idza lam yusalli bil layl wannan babi yana magana akan kulli da surkullen da shi ɗan ke yi alaƙa fetin rashi a bisa ƙeyar mai bacci idan lafi sallabi laili in bai tashi ya yi sallah ba da daddare to shedan na mai wani kulli to wannan wannan abin da zai ambata kenan
حدثنا عبد الله بن يوسف قال خبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياكل الشيطان على قابيه الراس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال يأكل الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث أكد يضرب على مكان سيتمي
كل عقدة عليك ليل طويل با على مكان نعم آه،
مم.
آه.
مم. مكان كل أكدة مكان كل أكدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت أقدة فإن توضأ انحلت أقدة فإن صلى انحلت أقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان وأن الحديث عبد الله بن يوسف التنيسي يا ذا تدم قال أخبرنا مالك يجي إمام مالك يا ذا تدم أنا بالزناد يا كربو دقا أبو الزناد شيني عبد الله بن زكوان عن الأعرج shi kuma ya karbo daga araj shi ne abdurrahman ibn hurmus an abi huraira ya karbo daga abi huraira radiyallahu anhu radiyallahu ta'ala anhu yadda Allah tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace hakika tabbas ma'aiki sallallahu ta'ala sallam kala ya ce ya aqidu shaytanu ala kafiyati ra'si ahadikum wata shaytan yana kulli a bisa watan ƙeyar ɗayan ku inda yake aje kan shi wajen bacci yana yin kulli watan salasa uqadi kulli uku yake yi yadribu ala makan kulli uqdatin wanda zai yi bugu a bisa kowane watan daidai kowane kulli sai ya yi bugu akan wannan sai ce alaika lailun tawilun farko ai akwai shaurin dare ka ƙara huta ne ka ƙara huta akwai shaurin dare dare na da tsawo gare ka ƙara hutawa da ya bacci bai ishe ka ba ka ji abin da shi ke ce mutum fa in istaiqaza in Allah ya taimake shi ya farka fa zakara Allah sai ya ambaci Allah ya yi zikirin Allah lokacin tashi yana tashi ce la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astaghfirullah ko subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ko dai kowane zikiri daga cikin afkarun da aka ruwaita yace istaiqaza fa zakara Allah in halat uqdatun daga kulli uku din nan sai sai kulli guda sai walwale sai walwale fa in tawadda'a in ya ƙara matsawa gabe alwala in hallat uqdatun sai kulli na biyu sai walwale fa in salla in ya ta in yayi nafila in hallat uqdatun sai daurin na ƙarshe sai walwale fa asbaha sai waye gari ko da asuba za ta yi nashidan yana mai nishadi da kuzari da karsashi ba mutuwar ciki ɗayyiban nas yana mai daɗin rai da murna bai tashi da bakin ciki da damuwa wa illa yace saboda haka rashin yin zikiri kaga koda ya tashi in bai yana azkarun ba to sai da mana gashi nan dai gashi nan gashi nan dai gashi nan sai je yana jin wata damuwa sai ji babu dadi kasala jikin shi duk ya rike amma yana waɗannan azkaru kuma yayi waɗannan ayyuka to zaka ga ya tashi yana mai nishadi ɗayyiban nafsi yana mai daɗin rai wa illa in ka bai haka ba asbaha qabisan nafsi sai ya tashi mai bacin rai kaslan sannan kuma zai ji kamar an daddaure shi saboda wancan hukar na shedan wato sai zan mai kasala ba na shaɗi a cikin ibada kaga ya zo sallar asuba ba na shaɗi to wannan ɗauri malamai sun yi maganganu da yawa shin na ma'ana ne ko ko a'a watan hakikatan ne ko suka ce hakikatan ne daurin ne yake watan kulli kamar abinda surkullin da boka yake sai su daure ko wata kaba a yi kulli haka sai a yi tohi gare shi akan wani abu da ake nufi min sharri na fafati fil uqad wanda su ne uqad din kullin sai a yi kullin sai a yi tofi a yi wani surkullin to abinda shi dan ke yi kenan watan ga ga dan adam ya kwanta bai yi sallah ba suka ce bai yi sallah farilla ba ba suka ce a tsawon daren shi bai tashi ya yi nafila ba ko ku a bai da kudurin ya tashi wasu ma sun ce duk da ke bai da kudurin ya tashi in yana da kudurin ya tashi ya yi to shi kenan ba zai samu wannan ba wasu suka ce bai yi karatun azkarun to ya aka shi ya kusanto shi tun da an ce in mutum karanta ayatul kursi zai kwanta shedan ba zai kusanto shi ba ya kai kusanto shi har yayi masa wannan kulle kullen guda uku aka ce to bai karanta ayatul kursi ba ne don haka shedan ya kusanto shi wasu kuma suka ce a'a wancan daban ne wannan kuma daban ne na to kaji illan mutum ya kwanta bai yi sallar farilla ba ga wanda suka fahimci lam yusalli bil layli bai yi sallar farilla ba a daren ɗaya kenan ko kuma bai tashi yayi nafila ba tsawon daren ko da gwargwadon yadda za a tatsi nonon akuya ne yayi nafila ko da gwargwadon za a tatsi nonon akuya ne a cikin daren yayi nafila ta dare
حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن أولية قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا صفرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال أما الذي يطلق رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة
wannan har yanzu dai wasu malamai suka ce ma'ana ne kawai kullin nan ma'ana ne ma'ana zai sa mutum nauyin baccin shi shaɗan zai sa mutum nauyin baccin ba wai haƙiƙa kulli ba ne zai yi irin wannan wanda boka yake yi da masu su kulli a ba shi ba ne zai dai sa mutum nauyin baccin ya kuma ji daɗin baccin tun daga annabi sallallahu ta'ala sallam ya fassara ya fassara cewa alaika laylun tawilun kamar fassara ce ta uku din haka wasu malamai suka fahimta alaika laylun tawilun din nan ai ka kamar yana nuna mai cewa ai ka ƙara miƙewa ka natsu kai baccin ka akwai sauran dare mai tsawo akwai sauran dare mai tsawo to da haka aka ce wannan shine kullin da shedan ke yi to حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الرؤيا قال أما الذي يصلب رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة وأن حديث مؤمل بن هشام يا من تدم قال يجي حدثنا إسماعيل قال يتي إسماعيل يا ذن تدمو يتي حدثنا عوف يتي عوف يا ذن تدمو قال حدثنا أبو رجاء يتي أبو رجاء يا ذن تدمو قال شيكم يتي حدثنا سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه يتي سمرة بن جندب رضي الله عنه إذا لا تبت قريش يا يا يا كبات قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم شيكم يا جدك النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا a cikin fassarar mafarki a cikin fassarar mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam watan ya ba watan mafarki muhimmanci kwarai wanda ya kai ga mun da ji baya annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a cikin kitabut tahajjud din nan ma hadisi Abdullah ibn Umar yace kowa in yayi farki yana zuwa faɗa manzo Allah ga abin da ya farki manzo Allah ya fassara mashi ni ma sai ne guri in yi mafarki in ji Abdullah ibn Umar ya ce sai na gani cikin mafarki ga mala'iku biyu sun zo sun kama ni sun yi wajen wuta da ni da suka yi wajen wuta da ni na ga wasu mutane kuma na ga yadda wutar take duk yi bayanin sai an tuna cikin kitabu ta ce inda ba mu fice shi ba to a wannan kaga ya nuna muhimmanci na ru'ya har tun da abdullahi bin umar na gurin ya yi mafarki ya zo ya faɗa manzala ka sama mishi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da an yi asuba zai waye go in ya juyo ya ce assalamu alaikum ya juyo farko abin da zai ce akwai wani mafarki daren nan na jiya a fassara mashi to daga cikin fassarorin mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kala samura ibn jundub ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma alladhi yuslabu ra'su wanda ya mafarkin gashi ana koje kansa bil hajari wato da dutse فإنه يأخذ القرآن فيرفضه يا رجاء القرآن كما يواتيدش ويا حدث القرآن يواتيدش كودا أنا كراتون قرآن سيدينا وينام عن الصلاة المكتوبة كما قال يوارد قالوا سي يقوانتا بني صلى فرلا با دوك لليني يمفلكين غاشي أنسى دوسي أنا فنقطة كيني يسلبوا كده رأسه
أنا حديثنا جبول الدليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر يا تعريف الشهر يا علمي كان سوى أقوى وطن النبي صلى الله عليه وسلم يسألني
wani wata haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai rika azumta shi zai rika rashin yin azumi ma'ana yana ci bai azumta shi min ash-shahri daga wata
babun idza nama wa lam yusalli bala shaytanu fi udhunihi babu tabiru hadha babu wannan babin kina idza nama wa lam yusalli bala shaytanu fi udhunihi wasu gare su bai cewa babu duk da ciki ne har da zama fasali ne kawai saboda alaƙar su da wancan sai ana ganin aibe ma ba wata fuska ta yi mai wani babi duk magana guda ce don haka sai ya zama na cewa ga wata nusohi na bukhari babu wannan tarjama ce kawai babun kawai yake cewa bai cewa babun idana maulid musulmi ba da shirin sunni wata dai nusa sai kawai ce babun sannan sai kawo hadisin idan mutum ya yi bacci wa nabi salli bai yi sallah ba shi ta farilla ce bai yi ba ko kuwa bai tashi ya yi lafila ba cikin daren ba da shaidanu fi uzumi shaidan watan zai yi boli a cikin kunnen shi don ya ƙara mai nauyin bacci aka ce a don ya wulakanta shi don ya wulakanta shi e kasan duk abin da aka yi mutu tsari an wulakanta shi wasu ka ce to wannan yana kan haƙiƙa shi ko ko bai kan haƙiƙa shi ma'ana haƙiƙa shi shi fitsarin ne ko ko dai wani abu ne daban wasu ka ce i ba abin da zai kore wannan ko shar'an ko aqlan a shar'ance ba abin da wannan sirri zai kore ce shi dan bai hitsari inda an tabbatar da shi dan na ci shi dan yana sha shi dan yana aure to wanda ka ci yana sha yana aure don ya yi tsari ya karba ba wani ba ba abin da zai kore wannan a nasance na shari'a kuma a aklan wajen hankali ba abin da zai kore wasu kuma suka ce a'a ibara ce kan dai ta kaskantawa da wulakantawa kuma shi ya ja wa kan shi shi dan ya rena shi yi mashi wannan saboda ya kwana bai yi sallar farilla ba aka ce hadisin can da baya raina wani salatul maktuba to shine fassarar wala musalli wala musalli bai sallar ba da shigar fi usmi
حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى اصبح ما قام إلى الصلاة فقال بال الشيطان في أذنه حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ذكر عند النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال بال الشيطان في أذنه النبي صلى الله عليه وسلم أو أن حديثي كما أنه مسدد يا إمام البخاري مسدد يا ذن تدمو أبو الأحوص يا ذن تدمو منصور بن مؤتمر يا ذن تدمو سنن شكما دقى أبو وائل أبو وائل دقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يجي zukiyar inda nabi sallallahu alaihi wasallam rajul an ambaci wani mutum wajen annabi sallallahu ta'ala sallam ana maganar sa a wajen manzo Allah ma zala na'iman hatta asbaha yace bai wa tun da ya kwanta bai gushi bai na bacci har asuba kai ma qama ila salati ko bai tashi ma yi sallar ba fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bala shaytanu fi uzunihi ai shaytan ya yi boli cikin cikin kunnon shi shedan ya yi bauli cikin kunnuwan shi shi ya ƙara mashi nauyi shedan ya yi bauli a cikin kunnuwan shi in ma dai na rashin tashi ya kiyamu lalle cikin dare ko na rashin tashi ya yi wannan asiratul maktuba kowanne zai iya ɗauka
babu du'a fi salati min akhirin layli
babu du'a fi salati min akhirin layli wannan babu yana magana akan addu'a a cikin sallah ƙarshen dare mutum ya addu'a can wajen ƙarshen dare na bilbili shi na cikin dare kiyamun lailin shi to yi addu'a domin wakati ne mai ijaba wakati ne mai tsanin ijaba ƙarshen dare ke min akhirin lail kamar a ce sudusin dare na ƙarshe ko sudusin dare na ƙarshe
وقال الله عز وجل وقال الله عز وجل امام البخاري سيبوده da wannan aya wadda ke magana akan kiyamun laili da kuma magana akan addu'a ƙarshen dare sai ce Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da buwaya قال يا كانوا قليلا من الليل ما يهجؤون وبالأسحار هم يستغفرون cikin suratul zariyat kanu sun zamo Allah tabaraka wa ta'ala na sifanta sifar masu imani mu'mine mutanen kwarai yace kanu sun zamo qalilan min al-layli ma yahjabu watan baccin su cikin dare kadan ne ma yahjabun wasu sun fassara sun dauke shi ma'ib masdariyar shi ai hujuhum baccinsu kwanansu a cikin dare kalilan kadan ma abinda an ma masdariya ita ce ake tawilinta da ita da abin da ke bayanta da masdari ma'ana za ka iya narke ta ita madin da abin da ya biyo bayanta duk ka kawo masdari ya tsaya matsayinsu ka ce ni ko ko ma wancan na anni annaka ka'imun eh amma wannan wa kanu qalilan min al-layli ma yahjabun ma yahjabun to yana iya daukar hujuhum huju kaga mazari to ya tsaya matsayin ma yahjabun kamar yadda yake an masdariya da ma masdariya to haka nan ne aka ce wa kanu qalilan min al-layli ma yahjabun ai ba su yin bacci wato sai kaɗan baccinsu kaɗan ne
wabil asahari ko mai
ai ma yana muna ai ba sa yin bacci wabil asahari sai kaɗan wabil asahari hum yastaghfirun wabil asahari hum yastaghfirun can kuma ƙarshen dare aikinsu hum su yastaghfirun istighfar suke Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu kaga addu'a ce kaga babu du'a fi salati min akhir al-layl wannan sifa har alqur'ani na yaban masu imani da wannan hali da wannan sifa a ƙarshen dare roƙon Allah suke Allah ya gafarta musu wa bil asari ƙarshen dare kuma su istaghfirun suna neman gafar ubangiji to
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله العذري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأوديه من يستغفرني فأغفر له
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأؤتيه من يستغفرني فأغفر له ولن حديث عبد الله بن مسلم هذا تدمو daga imam malik daga ibn shahab al-zuhri muhammad ibn shahab al-zuhri daga abi salama ibn abdurrahman ibn auf wa abi abdullah al-agar da abi abdullah al-agar kaga shi muhammad ibn muslim ibn shahab al-zuhri ya karba da mutum biyu da yace ali ibn shahab ko da shi ibn shahab an abi salamata ya karba daga abi salama ibn abdurrahman wa abi abdullah al-agar kuma ya karɓa hanya ta biyu daga abi abdullahi al'agar to abi salama da abi abdullahi al'agar su kuma an abi hurairu sun karɓa daga abu hurairu an fahimci isnadin yana da harshe biyu muhammadu muslim ibn shahabin ya karɓa daga mutum biyu su mutum biyun duk su biyu sun karɓa daga abu hurairu رضي الله عنه إذا الله تبت قريش أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال يجي حقيقة مالكي صلى الله تعالى عليه وسلم يجي ينزل ربنا تبارك وتعالى الأمر أبنجج تبارك وتعالى ينا سوكا شين ينزل ربنا wannan yana daga cikin mutashabihatu wanda babu lokaci na ɗauka za a samu lokaci ko za mu kai shi tun farko farkon karatun to gashi kuma lokaci ya yi amma dai a kan mukaddima yana daga cikin mutashabihat waɗanda abubuwa ne waɗanda wasu ke dogara da su akan yi wa Allah jiha wanda aƙida ta mutanen ƙwarai salafus salih ba ta yadda da aƙida ta yi wa Allah jiha ba kuma da Allah ciki ko kada wannan ba aƙida ba ce yardadda mai tushe mai asali wannan mutashabihat ne yana daga cikin abubuwa wanda suke mutashabihai waɗanda salafu suna da mazhabi biyu akan wannan na farko dai mazhabul tafwid su fawwala Allah ya ce yanzilu yana sauka shi kadai ya san yadda ya sauka take shi kadai sai ta sauka take don haka sai a fawwala ma Allah ya ce yana zuwa ko sannan waje a rabbuka ya ce yana zuwa don haka a fawwala ma shi kaɗai san me yake nufi da ji a rabbuka ya ce yana da kori ya ce yana da ya ce shi kaɗai ya san me yake nufi da wannan saboda in mun kalli abin irin fahimtar mu da sanin mu to Allah tabaraka wa ta'ala zai kamar da halitta ko kuma bangi tabaraka wa ta'ala zai saka misali shi Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da yake kama da shi bai yi kama da komai ba komai bai yi kama da Allah ba to saboda haka wannan sai su fawwala su ce Allah shi kadai a fawwala ma Allah sanin me yake nufi da wannan dai kenan shine mazhabi na salaf ne su ma sannan kuma akwai mazhabu tawili mazhabin tawili idan akwai tarnaki na masu tajisimi masu mai da Allah jiki masu yi ma Allah jiha cewa wannan dalili ne cewa Allah na sama Allah na don gashi ya ce yanzu yana saukowa kaga wanda a sama ne yake saukowa a waccan fahimta wanda a sama ne yake saukowa to sai aka ce shi ma ba zai zama dalili ba don haka sai su yi tawili tawilin wanda zai tsarkake ubangiji tabaraka wa ta'ala gabarin yayi kama waton da halitta gabarin ya kamantu da halitta subhanahu wa ta'ala to saboda haka kuma kowanne tun daga kan sahabbai Abdullahi ibn Abbas yana cikin masu tawili da sauran sahabbai ne suna cikin masu tawili ayimma a tabi'ai tabi'u tabi'ina suna cikin masu tawili sauran ayimma suna cikin masu tawili kuma suna tafwidi fawwala ma Allah to sai wasu suka ce a'a tafwidi ba su yadda da shi ba domin cewa suka yi tafwidi a ce Allah kaɗai ya san abin da yake nufi to wannan ma bid'a ce Allah shi kaɗai ya san abin da yake nufi da kaza da ya ce kaza don bid'a ce su abin da suka fahimta abin da sunna sai an tabbatar da ya ce yana da hannu to hannun dai ne ne ya ce yana da ƙwabiri ƙwabirin dai ne dai ya ce yana da kaza kazan dai ne dai sannan ya ce yana sauka saukar dai ce dai wadda ka sani shine a ɗauki nusus ala zawahiri a ɗauki nasosa akan zahirinsu zahirin sauka wanda ke sama ke sauko suka ce wannan saukar da ce hamma daga cikin limamansu in ba a gane saukar ba to bari ya nuna ga yadda ma Allah ke sauka yana kan mimbari ya dauko ɗaɗɗaɗɗaɗ haka ka san mimbari na da hawa hawa matattakala to wanda matattakalan ya rika saukowa ya ce kanu zuli hala ya ce da kuka gaira ina sauko wannan haka Allah ke sauko to wannan al'amari ya tada hankali duk masu imani ibn hajar a cikin adurul kamina fi a ayanil mi'as samina ya kawo wannan ƙadiyya daga cikin abin da ya tayar da bajja wato tashin hankali da hayaniya wannan matsala ta tashbihi kaga kamanta Allah karara da halitta kan zuli haza kuma nuzulin nan zai samu intiqali saboda in ina a hawa na daya na sauko ƙasa ground floor ko na sauko ƙasa to na baro can sama ko dole na baro can sama intiqali kenan kuma sai da aka samu motsi sai da aka samu motsi to duk wannan ya koru ga Allah zawali da intikali da haraka duk sun koru ga Allah tabaraka wataala to ya za a yi a kamanta Allah ce wata irin wannan sauka to saboda haka za mu ji dai insha Allah abinda malamai suka fahimta da wannan nassi na nuzuli yana daga cikin nusus waɗanda malamai sun yi maganganu da yawa kansu irin su al-Imam al-Baihaqi a cikin kitabul asma'i was sifat na al-Imam al-Baihaqi yana daga cikin da kuma watan littafin shi ɗayan shi madun na aqida da sauran malamai dai sun yi maganganu malaman hadisi malaman tafsiri irin su al-Imam al-Qurtubi irin su Ibn Hajar irin su Badruddin al-Aini irin su Imam an-Nawawi da sauransu dai duka sun yi maganganu akan waɗannan watan mutashabihat din musamman wannan hadisin nuzul za mu ji shi kuma mu ji huskokinsa da riwayoyinsa da sahabban da suka rawaice shi wannan hadisin nuzul yana da magana a kansa tana da faɗi kwarai da gaske muna fata Allah ya wani mawaka alfar muhammadu sallallahu alaihi wa sallam
لم يصلي بالليل ترجمة an kawo wani hadisi na biyu a cikin na mu'ammar wanda yake cewa mu'ammar babu cikin wani babi a ƙarshe zanen ala ala a ce ta za su yi zafi su suna gani to
nan da aka samu cikin wannan hadisin na muhammad ƙarshen hadisin yana cewa waya na ma'ani salati mahruba maktuba maktuba shi ne nake cewa kenan wannan abin da shaitan yake yi an nuna wannan hadisi an nuna cewa sallar farilla ce kenan ko abin bayani sallar farilla ce ya kwanta bai yi ba ko kiyamun laili ne ya kwanta bai yi ba to da aka cimma hadisin babu idana maula musalli ba da shaitanu fi uzunihi to nan an yi bayani wata hankalinka ya ɗan abin nan suka ce to lam yusalli hadisin baya yana gwadin wace sallah ce as-salatul maktuba can ce sai suka ɗauko suka ce waya namu an salatul maktuba sai suka ce to ita ce lam yusalli din suka fassara wannan lam yusalli da wancan hadisi na waya namu an salatul maktuba wasu kuma suka ce a'a har ma wanda zai tashi ya kwanta tsawon daren shi bai tashi ya yi watan kiyamun laili ba ko da raka'a biyu wadda zai abin nan zai zai gwargwadon fatsat akuya nonon akuya to shi ma yana daga cikin abin da shi dan ke ma ukan sabani ne tun kafin a shiga bayani tarjamar an faɗi bayanin sabanin malamai watan akan wace sallah ce idan lam yusalli bil layl
idan an dauke shi a zahirin shi na cewa ta tsarin ne zai yi to kila yawan tsarin ne zai sa ka su tashi ko ko
to lalle ka ya dauke shi hakikanin shi na tsarin shi dan nauyi gare tunda ka san tasarrufin shi yana da ƙarfi tasarrufin shi yana da ƙarfi ƙwarai da gaske to wataƙila da haka nan zai zama waton haka ɗin ne wasu kuma suka ce a nauyi ne kawai yake sawa tasiri ne yake ma mutum eh kuma ma an tuna wani hadisi can shedan yadda yake yi in an tuna a cikin a'a a cikin buhari ba mun yi shi hadisin nan na bilal ko eh hadisin nan na bilal ina tuna wai babi da ya kawo shi akan salatu safari ne cikin salatu safari ne kasurin sallah eh eh iklal na subha ko to ai kaga shi bilal ya faɗi yadda shedan ya zo mishi shedan ne ya zo yana da ya dan kwanta haka sai dan rika girgiza shi haka da kasan yaro ana so ya bacci ana dan girgiza shi haka ana dan girgiza shi ana dan girgiza shi can sai ka ga ya bacci yace to haka shedan ya rika yaman hannu ya bacci kuma kafin ya faɗi haka ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa sayyidina Abubakar ne shi ne kusa da shi da aka yi sallar aka kare yace ka san abin da ya faru Abubakar yace shedan ne ya zo ma Bilal ya rika girgiza shi rika girgiza shi kama yi haddaku sabiyu da kasa ana girgiza ɗan ƙaramin yaro ya bacci haka shi ɗan ya mashi haye bacci to kaga nan ma yana da tasarrufi kala-kala wanda zai ƙara mutum bacci kuma shi fa kaga ya ta ƙiyamun laili amma wani iko kuma na Allah don ai ba da tsaya wasu ba sai da ya sallaci haka ya ce sai da na sallaci abinda Allah ya kaddara in sallata kuma ya ƙi kwantawa haka kamar da su annabi sallallahu alaihi kwanta a'a ya jingina ala rahilati eh dabba tashi ya jingina da ita haka amma ta haka sai ga ya wannan hali ya same shi to kaga hikima ce ta wani abu ya faru in mutum bacci ya kwashe shi bai farka ba bai yi sallah asuba ba har rana ta hito sosai tunda an ce ba su tashi ba su farka ba sai da rana ta bugi fuskokinsu har rashinsu sannan suka farka to yaya za a yi da sallah asuba kaga inda ba wannan kaliya ta faru ba a sanin hukunci ba a sanin hukunci to yanzu asuba shikenan ta wuce sai da a hakita ta gobe ko ko yaya duka to shi ne hikima da abin da ya faru to